أعوذ بالله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتادفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وروي عن جعفر بن محمد الصادق an yi ruwaya daga ja'afar dan muhammad sadiq allah ya yarda da shi fi qaulihi ta'ala cikin fadin allah tabaraka wa ta'ala fasalamun laka min ashabil yamini cikin surat iza waqa'at yace ai bika ai ana nufin da kai ai fasara ayat fasalamun laka aminci gare ka amma ya ce wannan lanjayen ma'anarsa kaula ba ne ba wai goge ba lanjayen za a yi ba ƙur'ani yana da haka sai ga ga abin da yake kuru-kuru amma sai ka ji malamai sun ce wannan munjayen ai ba ce ko ko kaza ne don haka aka ce fasara da zahirinsa ki haɗari ne sai yadda malamai suka faɗi irin haka ɗin to fasala mun laka ma'ai ma'anar fasararsa aminci ya zo wa ashabar yamini mutanen hannun dama wa'inda ranar kiyama mutanen hannun dama su shiga aljanna allah ya sa da mutanen hannun hagu su shiga wuta to aminci ya zo wa mutanen hannun daman nan ne laka aibika sabida kai ya muhammadu ashe sabida manzon allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda zai samu rahama a lahira allah ya sa da mu duk za mu samu rahama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ji sayyidina Ja'far ai bika da kai inna ma waqa salamatuhu kubutar muminai ta faru ne a ranar lahira min ajli karamati Muhammad saboda girmamawa da annabi Muhammad Allah zai kubutar da amma ayyukan mu sai dai ba dan ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama din ba sai ga ayyukan mu gwara ma shiga cikin ceton manzon Allah ma shi ya fi ma a ce za a auna aikin ma a ba mu na aikin ai girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace Allah nuru samawati wal ardi masal nurihi ka mishkatin fiha misbah المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتص نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم تفسر وانا آية آية شيء مي likitawa yana daga girman wannan littafi dama ayoyi masu likitawa na qur'ani duk ya kawo fassara sai da malamai suka fassara qur'ani ba a yi mai shafi faɗi ka ce a gani na masoyi zai fassara qur'ani a bisa sansa maki zai fassara ƙur'ani a busakinsa da yawa muna son wa'yansu muna son alazawa to da yawa ba za mu fassara ƙur'ani a busakan da muke musu ba a sai yanda Allah ya faɗa haka maki yi ma so yake karkasar da aya zuwa yanda yake so shi ma ba zai yiwu ba sai yanda ƙur'ani ya faɗa to wa'yannan da yawa kuma wani aya wuta ce a hayatanshin ne a sarari yanzu kamar wannan Allahu nuru samawati wal Allah ne hasken sama da ƙasa kamar ya sai kaga wannan aya ta fi ƙarfin mutashahadi haji kai dai ka ɗaga kanka sai dai kaga sama da ƙasa kaza kaza amma Allah ne hasken sama da ƙasa kaga yanzu dole kana neman me malamai za su rawaito ma abin da suka ji daga malamai abin da suka ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara to akwai ayoyi da yawa wa ma kunna ga'ibin mu ba goye muke ba a zahiru ga shi a sarari ga wannan duk sai ka je malamai sun fasara amma an kace za ka yi wasa ta faɗanka sai ka ga irin hayaniyar da ake ta yi wajen tafsirai sai duk ta samu sani to wannan aya Allahu nuru samawati wal ardi har zuwa aya din nan ala ka abul ahbari ka abul ahbari yace wa ibn jubair da abdullahi da dan jubairu المراد بالنور الثاني abin da ake nufi da haske na biyu huna Allahu nuru samawati wal ard masallu nurihi misalin haskensa to wannan hasken hasken wa hasken Allahu ko kome to shi ka abul ahbari da sa'idu bin da dan jubairu suka ce abinda ake masalu nurihi dinnan wannan haske na bi dinnan kuna anan ana nufin muhammadu annabi muhammadu ake nufi ai misalin muhammadu shine masalu nuri wa qauluhu ta'ala fadin Allah tabaraka wa ta'ala masalu nurihi misalin haskensa ai nuru muhammadu misalin hasken annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ake nufi wa qala sahal bin abdullah sahal bin abdullah tustari yake cewa المعنى معنى معنى الله نور السماوات والارض يا الله ne hasken sama da ƙasa malaman tafsiri suka ce munawwir samawati Allah ne mai haskaka sama Allah ya da suka ce mai haskaka sama to shi kuma sahalu bin abdullahi yace ma'anarsa Allahu hadi ahla samawati wal ard Allahu nuru samawati wal ard in ka kuma sa ma'anarsa Allah ne mai shiryar da mutanen sama da ƙasa Allahu hadi a halatta mawa ta Allah ne mai shiryar da mutanen sama daga sun makala sannan sahabu ya ce masalu nurihi misalin haskensa ai muhammadin ai misalin muhammadu kaga shi ma ya tafi akan fassarar ka'abu ya tafi akan fassarar ibnu jubair ai masalu nurihi misalin muhammadu sallallahu alaihi wa sallama iz kana mustawda'an yayin da annabi yake ajiye fil aslabi a cikin tsatsan mazaje cikin tsatsan mazaje da mahaifan mataye ka mishkatin wannan tsatsan na mazaje sai ya zamanto kaman alkuki ne abinda ake cewa alkuki da hausa taga wadda bata huda bango ba za a ga mutan da ana yin sai a yi taga amma bata huda ta shiga ba sai a dinga dora fitila ko ana ajijiye kaya ana ce masa alkuki amma yanzu ginan nika yanzu za su bi su ba alkuki yanzu wanda wannan sai ya tsofaffin ginan nika to sai bayan duk wanda annabi ya shiga bayansa sallallahu alaihi wasallama in namiji ne ko ko in ya shiga mahaifar mace idan mace ce sai kaga bayan nan nata kaman alkuki ne an ajiye fitila kana ganin haske daga cikinsa yana hudo bayan nasa kamar goshin mumini in katuwa ga haske yana hudowa waje hasken shafe-shafe kuwa hudawa ciki yake a wannan hasken da yake ciki ne zai dinga hudowa waje to in ka duba duk wanda annabi ya shiga tsakonsa za ka ga hasken nan na annabi sallallahu alaihi wasallama yana hudowa a cikinsa kamishkatin kamar alkuki ne fi hamus ba akwai fitila a cikinsa a yi tsatsan mazaje din nan lokacin da annabi yake ajiye mustauda'an ajiye fil aslabi a cikin tsatso kan shikatin kaman alkuki ne sifatu ha kaza wa kaza Allah ya ci gaba da sifantawa wa arada bil misbahi fi ha misbah Allah ya ce kaman alkuki ne akwai fitila a ciki Allah yana nufin wannan fitila din in ji shi a sahalu bin abdullahi tasturi kalbuhu yana nufin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman fitila take zuciyar manzo saboda ta dau hasken Allah ta dau sanin Allah ta dau shari'an Allah tabaraka wa ta'ala kaman kaman fitila take da yawa mu'minai ma da yawa malamai ma wayan sun suka rasu sun ane musu wankan gasa ga kirjin su yana haske kaman mun yi wa dan uwa nan kabiru kaga dai bawan Allah abokin mu ne wanda ya hadari mun yi wanka ga shi baki ne amma kirjinsa da lifafar da aka sa masa da kirjinsa ba za ka iya bambanta za ka iya bambance a ga kirjinsa kamar fitila ake hurawa Allah ya ba mu to zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ake nufi arada bil misbah yana nufin fitilan nan kalbahu zuciyar manzon Allah ka misbahin kai ka ce fitila ce fi zujaja a cikin gilas kaga aka tulu wa'anda aka fasa a cikin gilas za ka ga sun fi haske wazujajatu gilas din kuma zuciyar manzon Allah ita ce fitila gilas din da zuciyar manzon Allah take ciki kuma sadarahu kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kirjin sa sallallahu alaihi wasallam haka za ga hasken yana hudowa dukkan sa haske ne kuma haka kirjin sa yake fitowa saboda fi zujada gilas din kuma shine sadarahu kirjin sa aika annahu ai kai ka ce kirjin manzon Allah kaukabun dubiyyun tauraro ne mai haske limafi ko zuciyarsa ka ce zuciyarsa kaukabun ka ce tauraro ne durriyun mai tashin haske limafi min al-imani saboda abin da yake cikin kirjin manzo Allah na ga imani da Allah ba halitta da ta isa ta dau imani da Allah da yake cikin zuciyar annabawa haka cikin siddiƙai ma manyan waliyai ma ba saninsu da Allah imaninsu da Allah wani mutum bai isa ya ɗau abu ba kowa iya matsayinsa kowa iya matsayinsa haka yake to saboda imaninsa da Allah wal hikimati saboda hikima ilimi ma'arifa ilimin sanin Allah shi ake cewa hikima saboda iliminsa na sanin Allah tabaraka wa ta'ala da yake cikin zuciyarsa yuqadu min shajaratin mubarakati ita kuma fitilar nan ana kunna ta ne ana kunno ta ne daga bishiya mai albarka ai tunda in kaga haske ko daga ice ko daga lagwani to lagwani na ana kunno fitilar nan ana kunno ta ne daga ice mai bishiya mai albarka ai bishiya a basawa albarka ai yana nufin min nuri ibrahim an kunno hasken manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama daga hasken annabi Ibrahim idan aka bi ta wajen iyaye jikan annabi Ibrahim ne komai da annabi Ibrahim ake dangana shi saboda girman annabi Ibrahim a wajen Allah shi kansa manzon Allah yana cewa ana da'awatu abi Ibrahim ni addu'ar babana Ibrahim ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wannan addu'a annabi Ibrahim ce to manzon Allah yana cewa ni addu'ar babana Ibrahim ce Allah ya ce shi ya sa mana suna ma musulmai shi ya mana da abubuwa Allah yana kuma hanyar sa muke bi millata abikum ibrahim da huwa sammakum almuslimina to ai min nuri ibrahim wanda aka dosano daga hasken ibrahim alayhi salatu wassalam wa buribal masalu an buga misali bi shajarati Allah ya buga misali da bishiya ne almubarakata abasawa albarka wa qawluhu da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya kadu zaituha yubiu shi man fitila man fitila kanazar ɗin fitila ya kusa shi kansa saboda hasken man ya kusa ma ya manya haske ko da ba a kunna fitila ba ko ba a kunna wuta ba ma shi kansa man haske ne da shi ai ai Allah yana nufi ji sahalu takadu nubuwatu muhammad annabtan manzon Allah muhammadu ta kusa tabiru linnas ta bayyana ga mutane shi tun ga aiko shi ma mutane sun kusa ganewa annabi filan ko duk mutane sun gane dan duk wanda ya gan shi zai ce wannan akwai abin da Allah ya shirya da shi yahudawa fa dama sun san shi ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu inji Allah sun san shi kamar da suka san ƴaƴansu shi Abdullahi bin Salam ma ya ce wallahi na kusan Muhammad ma da dana saboda shi ba wani abu nasa da ban haddace ba kaga bahira yana ganin sa ya gane shi to dukkan bayan Allah da sun gan shi har ma kai bokaye da waye hatta kafiran duk kowa da kowa dai da ya ga annabi Muhammadu da ce kai wannan yana da sha'ani kaga Abu Dalib duk ya faɗi wa'annan duk kakannin sa Abdul Muttalib duk sun faɗa wannan yaro yana da sha'ani gaba zai zama to saboda da sun kalle shi annabi ta so ta bayyana ma tun gabanin ma bai yi magana da ita ba shine kadu zaitu hayu biyu walaulan timsasu na ai ta kadu nubuwatu muhammadin annabta annabi muhammadu ta kusa ta tabiyu ta bayyana linnasi ga mutane kabla kalami tun gabanin ma ya magana Allah ya aiko shi haka ka haza zaiti kaman wannan mai ne haske din wa qad ila fil ayati an faɗa cikin wannan aya dai gairu haza wani wannan malaman tafsiri kuma da yawa kowa ya faɗi ya abin da Allah ya buɗa masa da abin da ya ciro wallahu alam Allah shine masa wa qasam ma wallahu ta'ala Allah ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haske Allah ya ce ma fitila ba a wannan waje kadai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake hasken da yawa zai shigo duhu a ga duk abin da yake waje sai da Aisha ta ce ina dinki allura ta ta faɗi na ɗauko fitila in duba ta mutu ita kuma fitila ta ce sai ga annabi ya shigo sai da na ga allurar ta a hasken fuskansa na tsawo allurar ta sallallahu alaihi wasallam wa qasammahu Allah ta'ala Allah ya ambace shi fil Qur'ani a cikin Al-Qur'ani fi gairi hazal mawdi' ba a wannan waje kadai ba ma nura Allah ya ce masa haske ne wa sirajan Allah ya ce masa fitila muniran mai haskakawa kuma malamai suka ce hikimar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da manzon Allah shi manzon Allah fitila ne saboda yanzu in ka kunna fitila daya sai a iya kunna fitila miliyan da wannan fitilar duk wanda ga ya samu wani haske daga hasken annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ya tsosani wannan hasken annabi sallallahu alaihi wasallam ne mai haske famanin nasa na kanta to kuma duk wani mai haske ya samu ne daga hasken manzon Allah sannan ya samu kamar sukari zakin sukari nasa ne na kansa amma yanzu kuma an sa shi a cikin ruwan shayi ko a cikin ruwan kaza ruwan yayi zaki ai dai ruwan yanzu yana da zaki ko amma kuma zakin sa ya samu ne daga siga to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi fitila ne wanda kowa ya dosa ne haske daga wajensa duk wani mai haske muniran mai haskaka fa qala ta'ala sai Allah ya ce qad ja'akum min Allah qad haqiqa wallahi ja'akum min Allah ya zo muku daga Allah nuru wani haske daga Allah ya zo muku wa kitabun da littafi mubinu mai bayyana muku dukkanin rayuwarku da shari'o'inku duk gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo daga Allah Qur'ani ma ya zo daga Allah dama daga inda Muhammadin ya fito sallallahu alaihi daga nan Qur'ani ma ya fito duk daga Allah ne tabaraka wa ta'ala wannan ma'aikin Allah ne wannan maganar Allah ne tabaraka wa ta'ala وقال تعالى الله تبارك وتعالى يتي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وفراجا منيرا يا أيها النبي يا كيوانا النبي إنا أرسلناك موني جاء الله كلمة ربانية موني مكا أيقوكا شاهدا من شهد أيكم الأمة كانت من شهد أيكم الأمة wa mubashiran ka zama mai musu bishara da aljanna wa naziran ka zama mai musu gargadi da wuta wa da'iyan ila Allah kai kira zuwa ga Allah bi iznihi da iznin Allah dan haka annabta manzon Allah ta zama tana da amfani tana da sauki saboda shi da iznin Allah yake duk annaba ma da izini suke amma dai ba a gaya wa wani a Qur'ani cewa bi iznihi ba sai annabi Muhammad annabi nuhu alaihi salatu wasalam shekara dubu yana wa'azi yana kiran mutane zuwa ga Allah yana komai amma mutum tamanin ya samu kadai akwai garin da ya sauka a iraki da jirgin ruwansa akwai garin da suka kafa ana ce masa baldatu tamanina garin mutum tamanin mutum tamanin kawai ya tsallake jirgi da su sai dai dabbobi da waye shekara dubu irin ta wancan lokaci amma annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yake kiransa mai izini ne a cikin 'yan shekara 23 manzo Allah ya haɗa wannan alheri duka ko ma ka ce shekara goma zaman da aka shekara goma sha uku a maka so ake a ce la ilaha illallah kawai a biya gagara amma shekara goma ta madina kafin a yi hijira sallah ta sauka da 'yan watanni aka yi hijira a cikin shekara goma nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo shekara ta takwas ya bude maka ya zo da soja dubu goma sha biyu amma shekara ta goma da ya dawo hajji da ya zo hajji ya zo da soja dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu adadin annaba a cikin shekara goma amma wancan a cikin shekara dubu ya samu mutum tamanin amma wannan a cikin shekara goma ya samu adadin annaba duk gaba gida saboda sirrin izini wa da'iyan ilallahi bi izinihi naka duk abu da izini ya fi alheri don haka dukkan komai izini ake nema a ciki sai ka ga wani alamatul izini a taifir yana daga alamar izini sai Allah ya sauƙaƙe abin ya yi sauƙi wa da'in ila Allah bi izini shi sa kake ganin zikirai sai an yi izini wa ne sai an yi izini wanda bai sa ya riga yo ibadan ma sai an ma izini yo kaza ka ah to ibada fa ita za ta yi ma izini gashi manzo Allah shi kira ma zuwa ga Allah ma sai da Allah ya yi wa da'in ila Allah bi iznihi da izininsa to sai a biya sauki wa sirajan manzon Allah fitila ne muniran mai haskakawa sallallahu alaihi kaga nan ma Allah ya ce wa fitila wa min hadha qawlu yana daga wannan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ita ma wannan aya kirari ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ita ma tana da abin da hadarin fassara ne da shi yana da hadari wajen fassara wa za'ana an ka wuzuraka da zahirin abin da za a duba mun sauke ma zunubinka sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan hadari ne ba zai fasaro a haka ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah abin kiyayewa ne to wajen wannan dole sai an ji mai malamai suka karba suka fassara ayar da shi domin nan irin wannan waje kan mutum ka eh ba ai fassara a ina annabi ya fi karfin haka haya tension ne wannan dole sai an sa mata roba sannan mutum zai iya kama irin wayannan abubuwa to alam nashara laka sadrak aya ila akiri sharaha Allah ya ce ba mu muka yalwata kirjinka ba nan ma akwai magana mai girma a nan wajen abin mamaki malamai suka ce annabi adamu alaihi salatu wassalamu kera shi ga baki ɗayansa Allah sai ya ce hannu biyu ne nasa kawai ya kera adamu lima khalaqatu bi yadayya da abin da na kera na halice shi da hannaye na guda biyu yanda ya dace da Allah lima khalaqatu bi yadayya yanzu adamu gina adamu duka Allah ya ce hannu biyu ya sa kawai jalalarsa da jamalarsa to kawai amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya zo magana shi manzo Allah haka Allah yake bin ka gaba gaba sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce alam nashrah laka sadraka ba ni ne yalwata kirjinka ba sai Allah ya sa kirjin manzo Allah a buraki iya kirjin ba wai halitta kirjin ba a'a dan kilinin din goge kirjin shar ishrak goge kirjin kawai amma Allah ya ce duk gaba ɗaya na nayi malai suka ce abin mamaki kera mutum ɗin kusan da guda an ce hannu biyu kaɗai ya kera adamu amma yanzu ɗan goge kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da buɗa shi Allah ya ce duk gaba ɗaya na nayi suka ce to akwai magana a nan waje suka ce i wannan halitta ta jiki lallai babban abu ne amma Allah mun ga ya ba wa halittar sama yanzu Allah ya ba wa likitoci ƙarfi su yanke gabar da suka ga dama su ji wani abin da suka ga dama su ciyata su yanke kaza su yanke kaza jona tun ana kafa kata ko an zo ana ta roba yanzu kafan ma ake sawa da shi ma ake yi yanzu na jikin mutum ɗin duk gaba gida kaga yanzu wannan kira ta adamu Allah ya ba wa halittar sama za su iya amma shi ko yanzu manzon Allah irin abin da malamin za su faɗa nan shi ko ya sa ɗabi'a mai kyau a cikin kirjinsa ma'ana halin annabta malamin suka ce to wannan kam ba wai mai wuya ne wajen Allah ba saboda a ga girman abu waye ya taɓa jin a ce ga yaro yana iskanci ma'ana ba shi da hali mai kyau a kai shi wajen daktawa ne je ya maciyata a cire halin iskanci ɗin a dasa ma hali mai kyau akwai wai wanda yake yin wannan siyasa to kaga wannan da haka ta fi girma ta fi komai wancan kila duk ana yi amma dai yanzu a cire hali mara kyau a sa hali mai kyau wannan sai manzon Allah da magadansa sai dai a ce a kai shi makaranta in ka ji dama ana cewa a kai shi wajen malam wani ta ɓaci sai dai a ce a kai shi makaranta to ila akiru surati zuwa ƙarshen to sharaha ma'anar yalwatawa din nan ai wasa'a aini ne yalwata kirjinka wal muradi bi sadari abinda ake nufi da kirjin manzon Allah nan alam na shara laka sadaraka kuna ai alqalb ai zuciyar manzon Allah kama Allah yana cewa aini ne yalwata zuciyanka na sa halin annabta hakuri juriya yafewa imani tausayi da ai duk ni na zuba su a cikin zuciya qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce radiyallahu anhu ma Allah ya ga dan da uku sharahahu Allah ya yalwata ƙirjin manzo Allah da nuri islam da hasken musulunci yanzu hasken musulunci ya yalwata ƙirjin manzo Allah wa qala sahal sahal yace yi haka ne amma dai Allah ya haskaka ƙirjin manzo Allah da nuri risalati da hasken aike da haike da hasken manzanci wa qala al-hasan hasan basri yace shi kuma mala'ahu Allah ya cika kirjin manzon Allah ne ai zuciyar manzon Allah hukuma da hukunce hukunce Qur'ani gashi gaba ɗaya yana cikin ta wa ilma da ilimi Qur'ani gaba ɗaya duk inda aka zo Qur'ani lalle haske ya shiga shirya ta shiga Qur'anin nan da Allah yake cewa la wanzalna hazal Qur'ani da zan saukar da wannan Qur'anin ala jabalin akan dutse komai girman sa ra'aitahu kashi an mutasaddian da kaga ya kikkece dutsen ya ragargaje amma Allah ya ce na saukar da wannan Qur'anin ba a zuciyar manzon Allah nazala bihi ruhul amin ala qalbika kai ko jibrilu ya sauka da Qur'anin nan a bisa zuciyar kuma abun mamaki zuciyar manzon Allah ta iya shafa Qur'anin nan har ta sanya yashi har zuciyar mahaddata ma duk gashi tana iya daukan Qur'ani ba dan manzon Allah ya dauka ba da ko mutu an arabu ne da har zuciyar ma'addata tana iya ɗaukan ƙur'ani har yau yana nan da zafi maganan Allah ce mai zafi amma kuma transformer manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sanya ya shi ya zama mitoci ma sun iya ɗauka sallallahu alaihi wasallam ai hukuman hukumce hukumce wa ilman da ilimi wakila aka ce ma'anahu ma'ana alam na shara halaka sadaraka ai alam yudashir qalbaka Allah bai tsarkake zuciyanka ba hatta la ya kabala alwaswasa har zuciyanka za ta karban waswasa zuciyar manzon Allah za ta karban waswasa shedan bai mata shedan ba shi da rago a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wada'ana anka wuzraka allazi anqadha zaharaka to fassara wannan wa wada'ana anka wuzraka allazi anqadha zaharaka ila aka ce abinda ake nufi da abinda Allah ya saukewa ma'ana muka sauke ma wannan abu da ya nauyaya bayanka ila aka ce ma salafa min zambika abin da ya shuɗe daga zunubin ka wanda Allah ya sa ya gafira laka Allahu ma ta kaddara min zambika wa ma ta akara shi ma nan ba zunubi ne irin wanda muka sani ba ana ce ma tarko aula barin tsayafi barin tsayafi mutane sun zo sun nemi ya musu afuwa ba sai sun je wajen yaki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san ƙarya suke sallallahu amma sabida tausayinsa sabida kuma shi ba da ɗora mutane wahala ba ne yace ku je na yi muku izini har Allah yake cewa afallahu anka lima azinta lahu Allah ya ma gafara dan me kai musu izini to kila irin wannan kila irin wannan warfa kila ma salafa min zambika ai tarku aulanka ya'ani yana nufin qabla an-nubuwati kafin annabta wakila kila aka ce arada Allah yana nufin sikala ayyamin jahiliyyati Allah shi ya ɗauke ma nauye-nauyen kwanakin jahiliya ma'ana Allah ya sa ma kin jahiliya a zuciya Allah ya sa manzon Allah kin gumaka da kin dukkanin daular jahiliya haka Allah ya sa masa tun yana yaro ba abin da in karanta da gunki ma a gabansa zai tashi ya baka waje sallallahu alaihi wasallam wakila wakila aka ce arada ai ana nufin ma asqala zaharahu abin da ya nauya bayan manzon Allah min risalati na daga aikan ma shi kansa aikan nauyi ne da shi kamar yanzu an ba mutum wani mulki ko wani abu a ce ya dau nauyin kaza ya dau nauyin mutane ya dau nauyin kaza to har shi ma aikan wannan hasken da yake zuwa jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa wahayi ya sauka in ya saukan masa ko hannunsa yana jikin wani ko cinya kafar tana jikin wani sai ka ji wancan yana ihu shi jikinsa wahayi ya taɓa saukar masa cinyarsa tana kan cinyarsa yana ali yana ihun cinyarsa kamar za ta fashe ya kasa daga cinyar manzo Allah shi da Abbas su biyu duk da baki saboda nauyin wahayi sun ce in yana kan raƙumi wahayi na saukar masa sai kaga cikin raƙumi yana taɓa ƙasa saboda nauyinsa ya danno raƙumin amma shi kuma sallallahu alaihi wasallama Allah ya ɗauke masa wannan abu ya har ya isar da shi lami lafiya inna sanuki alaika qaulan thaqila Allah ce za mu je homa faɗi mai nauyi shine aishansa sallallahu alaihi wasallam to Allah ya taimake shi wa ba'ana an kawzaraka allazi an qala zaharaka Allah ne ya sauƙaƙe mar wannan nauyi da ya nauya bayan hatta ballaga har ya isar da ita hakahul mawardi malam mawardi ya faɗi wannan fasara wa sulami da malam sulami su suka faɗi wannan wakila ila ku aka ce ma'ana wa rafa'ana an kawzaraka allazi an tsara zaharaka afamna ka min kiyaye ka mun kiyaye ka walau la zalika ba dan haka ba la an qalatu zunubu zaharaka da zunubai ta juyar da bayan ka ma'ana ta yi da bayan ka hakahu samar kandi malam samar kandi ya faɗi wannan wa rafa'ana laka zikraka Allah ya ce mun ɗaukaka ambatanka qala ya haya bin adama malam ya haya dan adam ya ce bin nubuwata mun ɗaukaka ambatanka da annabta in dai aka faɗi Allah da kaɗaitakarsa sai an faɗi manzon Allah da annabtarsa in ka ce la ilaha illallah sai ka ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi bayan da za a ce ba za a haɗa sunan manzon Allah da sunan Allah ba ta baraka wata kowa amman nasa kirari la ilaha illallah ba wani ubangiji sai Allah muhammadu kuwa rasulullah shi ko muhammadu ma'aikin Allah kowa wa dai aka je aka zuba wannan magana ai ya san an bambance masa ko an bambance masa wane ne Allah waye dan aikin Allah kowa aka zuba duk wani maganganun ba su da amfani ba qala ya ibn adam bin nubuwati wakila kila ku aka ce ma'ana wa rafa'ana laka zikraka Allah tabaraka wa ta'ala ce idza zukirtu in dai aka ambace ni ni Allah in ji Allah zukirta mai sai an ambace ka tare da ni sannan aka ambace ni kawai wanda ya ce wai zai ambaci Allah zai gyara tauhidi shi kadai zai ambata ya ambaci ba za zai komai ba za zukirtu inda aka ambace ni zukirta mai sai an ambace ka tare da ni sannan aka ambace ni la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi cikin fadin sa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba wani ubangiji sai Allah muhammadu kuma aikin Allah yanzu in kafir ya zo musulunta dan ya ce la ilaha illallah ya ce shi kenan na shiga musulunci ai ba wanda zai yarda ko wajen wa ma yaje sai an ce a karata sai ka ce muhammadu rasulullah wakila kila fa aka ce fil azani a cikin kiran sallah a cikin kiran sallah in dai an ce ashhadu an la ilaha illallah dole sai an ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wakil iqamati da iqama ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah قال الفقيه malami masanin addini yake alqadi alqadi iya abul fadl baban fadl yace haza taqriru wannan tabbatarwa ne min Allah daga Allah jalla smuhu sunansa ya daukaka linabiyi ga annabinsa wannan Allah ya tabbatar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala azimi ni'am abu sa girman ni'ima da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wajensa wa sharifu manzilati da girman daukakan manzon Allah a wajen inda ko a wajen wa karamatihi da girman sa dai alaika a gare shi da an sharaha qalbahu Allah ya faɗa ya yalwata zuciyar manzon Allah bil imani da imani wal hidayati da shari'a wa wasa'ahu ya yalwata zuciyar li wa'ayi da ilmi dan haddace ilmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haddace duk abin da aka sanu quri'uka alakansa za mu karanta ba za ka manta sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya haddace dukkan wannan abu da aka lokaci guda surar bakara gaba ɗaya izu wajen biyar ɗin a lokaci guda ta sauka kuma Allah ya haddasa mar da ita kuma ya karanta wa ma rubuta ita suka rubuce ta sallallahu alaihi wasallam da surori irin wannan masu ɗimbin aho da wane ne amma lokaci guda sauka kuma Allah ya haddata da shi ita sallallahu alaihi wasallam kuma ba tare da rubuta ba ba tare da karantawa ba da tare shafa wa innaka latulqa talqin shi talqini aka dinga yi masa sallallahu alaihi wasallam dan haka ma malamai suke cewa duk wanda ya dau Qur'ani shi kadai a cikin takarda ya karanta hadari dan zai dinga karanta waɗansu ayoyin ba daidai dole Qur'ani sai an yi talqini haka annabi ya karbe shi wa innaka latulqal qur'ani kai kana kalki dole sai makaranta wanda ya san shi ya karanta kunnan ka ya ji kai kuma kana ji ba laifi kana duba qur'anin ma yana karanta ma kalbi yana sabida wani suka ce har ilimin ma kai ka ga duk yanzu da ilimi ya zama to kawai kasuwa ne za a siyo a sai baraga da kai yau dole sai malami ya yi ma kalkini kai kuma ka karba a cikin to wa'ayi ilimi dan haddace ilimi wa hamlil hikimati da ɗaukar hikima ma'arifa sanin Allah wa rafa an usikala umurin jahiliyaci Allah ya ɗauke masa wato nauyin lamuran jahiliya alaihi a gare shi wa bazzabahu Allah ya kiyar mara a cikin zuciyarsa li siyari hajjin labarin jahiliya wa manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wa ma kanat alaihi da abin da take kansa bi zuhuri dinihi da bayyana addinin manzon Allah sallallahu alaihi dini kullihi akan dukkan wani addini wa hatta anhu Allah ya sarayar wa manzon Allah ukudata a aba'i risalati wato nauyin daukan annabta da ya sallallahu alaihi wasallam nauyin daukan annabta din nan in in ana tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga kamar tarihin wani dattijo tsoho mai shekaru da yawa ake amma shekarunsa 63 kawai sallallahu alaihi amma nauyin abin da yake dauke da shi sallallahu alaihi wasallam kamar tarihi sura guda ɗaya ta sauka nan da nan gashin sai ya fari suratul hud saboda Allah ya ce haskakin kama umurta yayin da aka hore ka wannan ya bashi tsoro kawai gashin sai ya fari amma mu kuwa in aka hore mu da abu mu zo yanda muka iya mu fatu masa da mu yanda muka yi amma shi kuma manzo Allah yanda aka ce ba ta wu fastakim kama umurta sallallahu alaihi wasallam na haka nauye-nauyen sa sun fi nauye-nauyen al'ummar sallallahu alaihi wasallam to aladini kulli wa hatta an hudata aba'i risalata Allah ya sauke ya sauke masa nauye-nauyen fitar da aiki wannan guwata da annabta litabligi dan isar da shidin nasu ga mutane ma mai zila ilaiha abin da aka saukan musu watan yihi Allah ya ɗaukaka bi azimi makani da girman darajarsa wa jalilu rutubatihi da babbar darajarsa wa rifati zikirihi da girman daga ambatansa wa kirani Allah ya haɗa ismahu sunansa ma'a ismihi tare da sunansa in ba manzo in ba manzo Allah ba wanda ya isa Allah da wannan ita gidan manzo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه